واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل السلامة والنجاة والفوز فيما جاء به الرسول وجعل الضلالة والغفلة والهذلان في اتباع الهوى والصلاة والسلام على رسول الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها أما بعد إن هو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa fuskanmu a wannan munasaba ta mitin tare da karatu na state muna roƙon Allah Ubangiji ya sa mana ikhlasi cikin abin da muke yi Allah Ubangiji ya sa albarka cikin abin da muke yi kuma Allah ya karbi abin da muke yi a matsayin ibada yanwa musulmi kamar yadda kowa ya sani wannan taro da aka yi akwai manya-manyan malamai namu saboda haka ni ina son in yi amfani da ɗan daman da aka bani in ba mu wasu ‘yan shawarwari ne kafin malamai su zo su gina wa'azuzzuka wanda da su yi duk musulmi da yake raye a yau yana ji maransa cewa al'umma tana cikin damuwa kowa yana ji maransa haka a harka ta abinci kowa yana ji makansa in ka samu mutum talatin da ka samu sama da mutum ishirin suna fama da abin da za su sa a bakinsu ne tun ana maganan a hausa ana ce shinkafa da wake har an zo an raba zumuncin tsakanin shinkafa da wake yanzu in shinkafan ya samu ma dai alhamdulillah in ko harka ta tsaro ne ma'ana ta natsuwa ka fita ka yi tafiya kowa ya sani cewa a najeriya jihohi ɗaɗɗe ne kake iya tafiya da ɗan nutsuwa kaɗan-kaɗan a jikinka in ka fita neman kuɗi ne ko wani zumunci ko wani abu kana tsoron 'yan kwanta-kwanta su tsare ka su kwantar da kai su kwashe ko kuma su ɗauka da kai ma su tafi da kai gaba ɗaya in ka dawo gida kana kwance kana tsoron 'yan tashi-tashi su ma za su bi ka har gidanka to ba ma wannan ba har a addininmu da rayuwanmu kowa ya yadda a najeriyance da kuma a duniyance kowa ya yadda musulunci na cikin kaskanci da hatsari da takura da rashin nutsuwa rayuwa na kwanciyar hankali da natsuwa wanda ƙur'ani ya faɗa a cikin suratun nahali da cewa man amila salihan min zakarin aw unsa من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة na'am فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون da ƙur'ani ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wanda ya aikata aiki na ƙwarai in mutane mutanen kirki ne in mutum mutum na kirki ne ya sulhunta da Allah ya daidaita da Allah tsakaninsa da Allah lafiya Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce a matsayinsa na ɗan adam za mu ba shi lafiya za mu ba shi la- rayuwa na zaman lafiya na daɗin rai na natsuwa in matsayinsa na al'umma ne na gari ko ƙasa ko al'umma Allah zai sa su su zamo al'umma masu kwanciyar hankali masu natsuwa masu daɗin rai kowa ya yadda a yanzu ba mu da hayatan ɗanyi ba da haka nake jan hankalin 'yan uwanmu nake roƙonmu da cewa ya kamata mu yi kanmu karatun ta nutsu anya da'awan sunnan nan da yadda ma'alaramomi ke karuwa da yadda ilimi ke karuwa da yadda malamai mahaddata da malamai masana ke karuwa da yadda ake karatun qur'ani da yadda ake kiyamun laili anya ba inda muka samu matsaya- matsala da Allah yana da kyau mu ɗan yi tunani kaɗan cewa anya al'amarinmu nan da yadda ake tafiya musulunci da kaskancin da musulunci ke tafiya a ciki anya babu matsala saboda ai lokacin da abin da ya faru a uhudu ya faru da arna suka yi wuji-wuji da musulmi aka walakanta musulmi aka jiwa musulmi da musulmi suka dawo madina suna hira menene ya kawo musu irin kaskancin nan me yasa suka samu wannan irin musiban sai Allah madaukakin sarki ya haska wani haske wanda ke nuna mu kowace al'umma musulma wanda ta samu kanta a damuwa da cewa to ta auna da wannan ayan qur'ani yace innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم Qur'ani ya ce, Innan lazina tawallau minkum yawmal taqal jam'ani. Allah ya ce, Hakika wanda suka gudu daga musulmi suka karye aka walakanta su aka kakkarya al'amarinsu, yawmal taqal jam'ani a ranar da rundunan arna da musulmi suka haɗu suka buga, Allah ya ce, Inna mastazallakumu shaitanu bi ba'di ma kasabu. hakika shedan ne ya kaskantar da su saboda sun karya doka sun karya umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni guda ɗaya tak annabi ya aje wata tawaga ya ce ku tsaya a nan ko an yi nasara ko ba a yi nasara ba kar ku tashi iya umarnin kenan da suka yi biyayya wa umarnin sai Allah ya ba wa musulunci nasara aka yi ta nasara ana kora arna da suka ga an fara kora arna sai kansu ya rabu wasu suka ga ana ɗiban ganima suka ce da su ɗaya ɗiban ganima aka ce an ce fa kar mu tashi suka ce a'a ai lokacin ba nasara ne yanzu nasara ya samu kam ai ba sai mun tsaya ba karya wannan dokan kadai sai Allah ya karye yakin gaba ɗaya Allah ya tozarta musulmi Allah ya ce to ya tozarta su ne saboda wancan laifin da suke aikatawa sai Allah ya ce walakad afallahu anhum Allah ya gafarta musu laifin da suka yi Allah ya yi haka ne don kowace al'umma ta sani in tana faɗi da bakinta cewa tana sunna tana faɗi da bakinta cewa tana musulunci kuma ba ta aikin sunnan ba zai hana Allah ya wuji-wuji da ita ba inna allaha ghafurun halim hakika Allah mai gafara ne kuma Allah mai haƙuri ne wannan aya ya tabbatar ƙarara ƙarara cewa lallai in mutane suna da'awan addini ba su yin addinin na gaskiya ba sulhunta da Allah ba Allah ba zai bar walakanta su kuma ya tozarta su a gaban abokan gabansu ba ƙur'ani ya tabbatar da wannan sunan a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan kuma tarihi ma ya tabbatar da wannan idan muka ɗauki tarihin farisa kawai za mu ɗauki wasu manya-manyan tarihi guda biyu a farisa wanda za zama mana case study akan al'amarin rayuwanmu na yanzu musulminmu na najeriya ko are ko kuma sunanmu na arewacin najeriya irin kaskanci da musulunci da musulmi ke ciki idan muka ɗauka za mu auna da wayannan abubuwa guda biyu na ɗaya al'amarin ɗaya daga cikin kwamandodin arna a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shahara sosai tare da sahabbai kuma ya kashe sahabbai manya-manyan sahabbai sosai jarumi ne kwamanda ne na yaki irin su barra'u bin malik shi ya kashe su ana kiransa hurmuzan wannan kwamandan arnan wata rana sayidina umar ya fidda tawaga-tawaga na yaki wata tawaga a karkashin ahnab bin qais sai suka je suka buga da aka je aka yi yaƙi sai Allah ya ba da nasara wa tawagan Ahmad bin Qais sai ta kama Hurmuzan hannu da hannu ya miƙa wuya aka kama shi aka zo da shi Madina wannan kwamandan kowa ya san shi kowa ya san ɗaukakar shi kowa ya san illan da yake wa musulunci da aka shigo da shi Madina Sayyidina Umar ya samu labari aka kawo shi gaban shi sai da umar ya gan shi sai sai da umar ya wasu maganganu guda hudu ko ko mu takaita a uku maganganun biyar ne amma da mu ɗibi uku saboda su suka fi munasaba da mu a nan na ɗaya sai da umar sai ya ce alhamdulillahi allazi azalla hadha wa ashiya'ahu lil islam yace godiya ya tabbatar ma Allah Allahn da ya kaskantar da hurmuzan kuma ya kaskantar da manya-manyan arna irinsa ya kaskantar da su wa musulunci yau musulunci na da iko a kansu ɗaya kenan sai sai na umar ya juya kan musulmi ya bar hurmuzan bai maganar shi ba sai ya ce ayyuhal muminun tamassaku bi hadha din واهتدوا بهدي نبيكم الكريم ولا تبطرنكم الدنيا فإنها قرارة ya juya ga wannan kwamandan arna yana an tsaya da shi ga muminai suna kewaye sai ya ce ya ku muminai ku rike wannan addini da gaskiya tamassaku bi hadha ad-din ku rike wannan addini da gaskiya wahtadu bi hadi nabiyikumul karim kuma ku shirya da shiriyan annabinku mai karamci mai daraja duk abin da za ku yi sai da na'umar ya ce musu ku ɗabi'antu da ɗabi'an annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai daraja wala tabtiran na kuma duniya kar ku bari duniya ta ɗimautar da ku fa inna ha garrara domin ita duniya maruɗiya ce bayan sai da na'umar ya yi wannan magana na biyu sai ya juya kan hurmuza sai ya ce hi يا هرمزان كيف رأيت وبال القدر وعاقبة أمر الله سيتي كي يا كوماندان أرنا هرمزان يا يا كغا كرشين يودرا ka gama yaudaranka yau Allah ya kama ka ga ka a karkashin kaskanci na musulunci wa aqibatu amrillah kuma ya kaga karshen al'amarin Allah to abinda nake targetin dama shine amsan da kwamandan arnan ya bawa sayyidina Umar da sayyidina Umar ya ga wannan komanda na arna shi hurmuza sai ya mai da amsa da dai mai da amsa gashi shi ɗaya ne fa a cikin ka musulmi a headquarter musulunci a Madina a gaban komandodi na musulmi a gaban sarkin musulmi sai ya kiya kira shi sarkin musulmi sai ya ce ya umar lakad alimta annahu qabla maji'il islam falam yakun illahu ma'ana wala ma'akum galabnakum walamma aslamtum wasara allahu ma'akum galabtumuna yace ya kai umar kai ka sani ni mutumin farisa ne kai ka sani kai balarabe ne kai ka san da a jahiliya Allah baya tare da mu Allah baya tare da ku ba kwa musulunci ba ma musulunci kowa iskancinsa da shedanansa yake yi a lokacin mun fi ku karfi duk inda muka yi yaki da ku yana gaya wa sayidina umar ya ce mukan karya ku mukan yi nasara a kanku ya ce amma da kuka karbi musulunci kuka yadda da addini kuke mutunta addini wasarar lahu ma'akum sai Allah ya kasance tare da ku gallabtun muna gashi ya kurin jayenmu ku saurari wannan magana da kyau ya ce lokacin da kuke kuna arna muna arna duk lokacin da muka buga da ku sai mun karya ku ya ce amma da kuka karbi musuluncin kuka yadda da musuluncin kuka bi Allah Allah ya so ku ya tsaya muku gashi muna buga da ku gashi kun karya mu to in ka lura in ka dauki shekara 40 da suka wuce wallahi in ana wa'azin izala in dan izala yazo ya zauna yana mutunta qur'ani da hadisi wallahi tsit in an yi taro tsit kake jin taro in an yi taro sai dai ka ji kabbara wallahi amma wai yanzu an haddace Qur'ani an samu ilimi an waye mutane sun zamo ƴan iska sai wanda Allah ya tsare wallahi illa man asimahu Allahu hadaw babban malami da zo yana karanta Qur'ani yana karanta hadisan manzon Allah yana zazzalawa kowa iskancin sa yake so yake sai wanda Allah ya tsare shi saboda Allah ka ce wayannan al'umma akwai alaman girmama alqur'ani a cikin su kai in kaga abin da ake yi a yanzu da yadda ake daukan addinin ya zama addinin riga da gemu kan yanzu don Allah ba ka ji tsoron makomanmu ba nan da wasu shekaru masu zuwa arne ne fa yake gaya wa saidina umar ya ce da kuka girmama Allah kuka mutunta Allah da Allah ya kasance tare da ku sai kuka rinjaye mu amma da da ba ku mutunta Allah duk yakinmu da ku hurmuzan ya ce farisa karya larabawa take yi ya damu yi mai tsammanin mutunci ya za mu yi mai tsammanin daraja ba mu daraja kanmu ba mu daraja addininmu ba mu daraja ƙura'anin da muke karantawa wallahi tallahi in mun ci gaba da wannan ɗabi'a wallahi tallahi in ba mu sulhunta da Allah ba wallahi ba mu san inda za mu fuskanta ba wallahi mun sake Allah muna ƙaryan addini mun sake Allah muna ƙaryan addini Allah ba bakinmu yake ji ba zuciyarmu yake ji wallahi in yansurkumullahu fala galiba lakum ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحزنكم يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من mu yi بعده ta yi rabi rabin ba sai mun karasa ayan ba ina da tagin ƙur'ani ya ce iyan surkumullahu in kuka mutunta Allah kuka daraja Allah kuka tsayawa Allah sai Allah ya ce wa'annan na nitsu da su masu addinin gaskiya ne sai Allah ya so ku in Allah ya so ku Allah zai tsaya muku in Allah ya tsaya muku sai Allah ya ce fala galiba lakum wallahi ba wanda ya sai rinjaye ku amma wa iya hazulkum in kun wofantar da kanku kuka tozarta addinin Allah kuka yi ƙarya bakinku daban zuciyanku daban aikinku daban sai Allah ya koho da ku sai ya walakanta ku a gaban arna faman zallazi yansurkum min ba'di in ba Allah ba wa zai iya taimakon ku don Allah banda Allah waye mai taimakon ku wallahi tallahi in kaga abin da ake tafiya a duniya in kana bin najeriya ma a natse wallahi tallahi in ba musulhunta da allah ba wallahi nan da shekara 20-30 allah ne kada ya sama koma musulunci wallahi wallahi muna ganin kaman wasa ne da kamaru musulunci ne ke tafiya da ghana musulunci ne ke tafiya tanzania mutuwan kafirin nan ne da allah ya dawo da matan nan tasa allah ya farfado da su ya allah ya kwace su da kyar kashe musu shugaban yayi kaga tanzania ba arna ne kar ka manta kwadde huwa bai fi shekara nawa ba allah ya kwato su wallahi inda muke fuskanta in ba mun dawo mun sulhunta da allah ba ne arna na iskanci muna iskanci wallahi akwai matsala bari kawo ɗaya kestedin sai in hada saboda akwai inda nake targetin ɗaya kestedin wannan na faɗi na hurmuzan ne aiko to na ce kestedin guda biyu a farisa ɗaya kestedin shi ne na shi sayidina umar da kansa lokacin da arna suka yi taro suka ce da su zo su wa musulunci a madina da su zo su mata ciran rogon bakin kogi za su cire ta su yar suka yi gangami mai yawa sai aka samu labari sai sayyidina umar ya kira mitin sai aka ce a je a tarye su gara a je a tarye su da a ce sun zo sun shigo aka yi ta mitin wa zai zama komanda karshe aka zo aka tsaya akan sa'ad bin abi waqas ya zama komanda kazan shi ya zama komanda a ainihin yakin qadisiyya yakin da tafi kowa muni kowane muni a farisa a lokacin ma baya da lafiya amma an dauka yana cikin mujabud du'a yana cikin wanda in ya dora wa Allah tara Allah na biyan shi aka ce in yake da yaki dai ce Allah karya mana su yana daki yayi komanda a Kadisiya to da aka sa shi komanda da suka bar Madina da suka tinkari Farisa sai suka hadu da tawaga yan kasuwa suka ce ina da ku je suka ce za su je gashi-gashi suka ce amma gaskiya ku sake tunani suka ce a farisa muna sanada an yi recruitment soja kawai standby akwai sojan da sun kai 120 kuma garinsu da ku je ƙasansu da ku je kuna tafiya za su kara suna rukurutun soja yawan kunnan bai kai na kuyi fada da farisa ba ku zauna ku sake tunani sai sa'ad bin abi waqas sai ya hada kananan komandodinsa sai suka yi mitin a wajen mitin dinsu sai suka konkludin cewa to su ba za su koma ba su tsaya a wurin a rubuta wa sarkin musulmi umar a rubuta masa wasiƙa cewa ga abin da aka faɗa na irin gangamin da arna suka yi me ya gani a wuce ko a tsaya da sarkin musulmi umar ya dauki takarda wasika da ya karanta bayan ya karanta wasikan sai sarkin musulmi ya dauka sai ya rubuta musu sai ya rubuta musu amsa amsan na da yawa ko muna da misalan da muke son mu bayar ba dan da mu dan cire wani abu ne kawai a cikin wasikan bayan yayi normal introduction sai ya ce amma ba laqad alimtum anna adadana laysat ka adadihim wa quwwatana laysat ka quwwatihim yace amma bayan haka ku sani yana gaya kwamandodinsa ya ce ku sani dama tuntuni yawan arna ba daidai da yawanmu ba ne yanzu a duniya yawanmu daidai da na arna ne ba daidai ba ne wa kuwatina laisat ka kuwatihim kuma ainihin karfin makami na musulmi ba daidai yake da na arna ba in ji sai na umar yana gaya kwamandodinsa sai ya ce ba ni ba tsoron abokan gaba nake ji muku ba ina ji muku tsoron laifi a tsakaninku da ubangijinku ya ce in kun mutunta Allah kuka mutunta dokan Allah Allah zai so ku in Allah ya so ku Allah zai kare ku in Allah ya muku kariya ba abinda za a sake ji muku tsoro sai ya ce amma ku saurari maganarsa na ƙarshe sai ya ce wa iza sharattu muhun fil ma'asiya fannasiru lil akawa iza lam yujad al ataka sai ya ce amma in kun yi tarayya da arna a sabon Allah arna na bin duniya kuna bin duniya arna na zinace zinace kuna zinace zinace arna na cin hanci kuna cin hanci arna na cin amana kuna cin amana arna na sata kuna sata arna na shan wiwi kuna shan wiwi arna na ha'inci kuna ha'inci arna na gaba da junansu kuna gaba da junanku a masallaci idza sharaktumuhum fil masiya in kun yi daidai da arna a cikin sabon Allah sai yace fan nasru lil aqwa idza lam yujad al ataqa yace nasara sai ya zamo na mai karfi ne in ba a samu wanda yafi tsoron Allah ba in an rasa wanda yafi tsoron Allah to nasara na mai karfi ne to wallahi wallahi in ba mu shiga taitayinmu muka yi gyara ba kowa ya zauna a gidansa kowa ya zauna a masallacinsu kowa ya zauna a garinsu kowa ya zauna a hukunsu su yi tunani su yi gyaran da za su yi gyara a masallacinsu su yi gyaran da za su yi gyara a angonsu ka yi gyaran da za ka yi gyara a kanka kowa ya san laifin tsakaninsa da Allah wallahi wallahi muna da barazana a gabanmu muna da barazana a gabanmu in ba mu gyara ba akwai matsala in mun gyara ba mu da matsala saboda komai rauninmu komai rashin makaminmu komai rashin wayewanmu komai kutungwilan arna komai goyon bayan arnan duniya komai makamansu in mun rike Allah ko muka yi da gaske ba yaudara ba ha'inci wallahi kaskancinmu ba zai bayyana ba walakan nasarakumullahu bi badarin wa antum nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah na'am fattaqullaha ya ulil albab fattaqullaha la'allakum tashkurun fattaqullaha la'allakum tashkurun Qur'ani yace walakan nasarakumullahu bi badarin idan kuka bi Allah kuka mutunta Allah kuka bar yaudara wallahi malam in kan nutsu da kyau ka dubi addinin mu na yau wallahi ha'inci da yaudaran ciki yafi addinin gaskiya musulmi da musulmi ba da hada ka da aiki da shi sai sai ka ci amana in baka ci amanan ba sai ya ki aiki da kai musulmi ne fa ala ahli sunna ba ka hada ka samin da shi kawai in yaga kudi in bai ci kudin ba ya ke ki aiki da kai kai da Allah ka gaya mani addini a wurin wannan rayuwar da muka dauka ma kanmu da wayewan mu yake son yafi wayewan Qur'ani da hadisin nan in ba mu gyara ba wallahi akwai matsala Qur'ani yace wato shi Allah abin da yake tsara maka shine in ka bi shi da gaske ka tsare mutuncin addini da gaske ka cire yaudara da ha'inci a ranka kana Allah a baki kana Allah a zuciya kana Allah a aiki to shi komai kaskancinka Allah ba zai yadda ka kaskanta ba kuma ta inda Allah zai fito maka shi kadai ya sani ai na badar din da Allah yake ce wala kan nasarakumullahu bi badarin wa antum asilla hakika Allah ya taimake ku a badar kuna kaskantattu ai a badar din musulman da suka fita yakin mutum uku ne da wani abu arnan da kuma uku da wani abu nan ba makami ba wasu ko sanda ba su da shi arnan da suka fita yaki zababbu ne mayaka ne kwararru ne kowa da makami kowa da abin hawa mutum dubu da Allah ya ga an fi karfin musulmi da yawa Allah ya ga musulmi kuma suna da imani na gaskiya kuma Allah ya ga ba yaudaran kansu suke yi ba Allah sai ya kira mala'iku da farko sai Allah ya tura tawagan mala'iku dubu uku da Allah ya tura tawagan mala'iku in Allah ga dama mala'ika ne bare jijjiga fagen ya juya ba ne amma Allah sai ya tura tawaga dubu uku da aka je da dubu uku suna isa sai Allah ya sake ce wasu dubu biyu su shirya su bi su a badar sanda mala'ika sahu-sahu sanda mala'ika dubu biyar suka yaki da Allah ya zo maganan sai ya ce wannan fa saukar da mala'ika da na yi wa ma ja'alahu Allahu illa bushira وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم Qur'ani ya ce wa ma ja'alahu Allahu wannan mala'ikun da Allah ya saukar suka yi yaki kai wai ka jima tukuna da Allah madaukakin sarki zai saukar da su a wani operational structure ba Allah ya saukar da su with signs and attire irin rigar su na yaki irin sufan su na yaki Allah ya ce ba mu yi haka ba illa bushira lakum saboda kawai mu yi albishir wa musulmi su ji cewa in suna tare da Allah ba su da matsala walitatma innu qulubukum bi kuma saboda zuciyanku ya nutsu amma wa man nasru illa min indillah ai nasara kawai nasara baya wajen kowa sai wajen Allah wai abin da yasa na kawo wannan misali mu gane cewa in mun dawo ma Allah ba mu da barazana kai wallahi ko Allah bai kawo mala'ika ba wallahi Allah zai guji-guji da arna kai da Allah ya zo da aka zo yakin ahzab yakin ahzab mutum mayaka dubu goma sha biyu ne suka fita suka tinkari madina da suka tinkari madina mutum dubu goma sha biyu suka zo suka kewaye madina musulmi dama kwata-kwata ma dubu ɗaya da wani abu ne wanda aka shirya ma yakin da aka kewaye ko fitsari ba wanda ya sai fita masu ridda suka yi ridda masu narkewa suka narke masu gudu suka gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaura da musulmi ɗan ɗaruruwa ga arna kuma dubu goma sha biyu da makamai a bayan gari da Allah ya ga dama bai kawo mala'ika ba wato in Allah zai maka kariya shi ya san ta inda zai fito maka bai kawo mala'ika ba ko guda ɗaya abinda Allah ya musu a wannan wuri kai Allah da kansa ya ce wa in zagatil abasaru wa balagatil qulubul زاوت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا hunalika هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Qur'ani ya faɗa ya ce nan ne Allah ya- ya jijjiga musulmi kun ji ayoyin yadda suka zo masu imanin ma da imaninsu bai cika kwantena ba Allah ya ce sanda imanin ta wargaje gaba ɗaya kuna ne kaftuliyar muminu a nan ne Allah ya yi jarbawan kan katwa muminai wa zulzulu zilzalan shadida aka girgiza su girgiza nayyaka na ƙarshe da Allah ya gama girgizawa masu imani suka tsaya akan imani ya zamo masoyan Allah ne kadai da Allah ya ninyan ya ba su mafita na ƙarshe sai Allah ya ɗauki wanda dama ya mastermindin yakin wanda shi ya kulla dukkan kabilun arna ya haɗa su ya haɗa yakin ya kawo shi a cikin dare kawai ana cikin daren sai Allah ya bude zuciyarsa sai ya sa imani kawai a cikin daren sai ya musulunta shi ɗaya tak musuluntansa shi ya wargaza yakin gaba ɗaya Allah ya ba da sauƙi wa musulmi saboda haka ‘yan uwa musulmi shawarin da nake ba mu mu bar yaudaran kanmu in za mu yi addinin nan mu yi addinin nan na gaskiya wanda ya ci amanan Allah wallahi amanan kansa ya ci Allah ba za ka rage shi da komai ba irin tsarin addinin da muke yin nan ba irin shi sahabbai suka yi ba za ka yi addini ba za ka yi biyayya ma shugabanka ba za ka yi addini kana gaba da ɗan'uwanka a masallaci za ka yi addini a baka amana ka ci za ka yi addini baka mutunta dokokin kurani wai kuma ka ce allah ya so ka wai kuma ka ce kana son allah ya ɗaga darajanka ai kaga wannan yaudaran kai ne don haka yan wa musulmi babu lokaci kamar yadda na faɗa kawai dama in ɗan ba mu shawari ne cewa ina ba mu shawari ina ba mu shawari in muna son nasara mu yi addinin nan saboda Allah mu yi addinin nan na gaskiya addini ba yayi bane addini ba siyasan zamani bane addini abinda Allah yake gani zuciyar mutane yake gani ba maganar su ba Allah ka ba mu ihlasi cikin aikin mu Allah ka ba mu ikon yi domin ka fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullah dr rabiu baro aka saurara ya gabatar mana da wazi Allah saka alkhair Allah ya sa abubuwan da muke ji daga bakin manoma muna kwatanta aiki da su koda ba duka ba koda wani kaso muna yi to idan muna yi muna yi muna yi